alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ci gaba da karatu na nahau a littafin al'ajin rumiya ala tariqi su'ali wal jawabi ma'al i'rabi na abdulkadir nuruddin al-baskari ko al-baskari rahimahullah ko hafizahullah a wannan littafi nashi a darasinmu na tara a wannan rana ta asabar a wata zamo shida watan jimadar ula hijira 1446 to in ba manta ba muna nan cikin annawa sebu waɗanda adawatu da ke wa fi'ili mudari'i nasba to su muke ciki a shafi na 38 a can ƙasa wahal ta ji'u gadan lital'ab to wahal ta ji'u gadan shin za ka zo gobe lital'ab don ka yi wasa? to in mun duba tal'ab asluhu tal'abu amma saboda an shigar da lamun sai aka yi masa mi aka yi masa ɗauri ko to to ban san hikimar kawo misalin da ya ba agale tal'aba wannan sukunin kuskure ne sai a gyara shi wahal ta ji ugadan lital'aba ba lital'abba shin ko za ka zo gobe domin ka yi wasa haka ya kamata jimlar ta zo fa'al sai ka ce harfi stifhamin harafi ne na neman tambaya da bayani wata ji'u shi kuma ta ji'u fi'ilun mudari'un marfu'un fi'ili ne mudari abin wa raf'a wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta wa gadan zarfu zamanin mansubun ala zarfiyyati zamaniyya dama zarafi mansubi ne kamar yadda za mu karanta a nan gaba wallamu harfu ta'alilin ita kuma lamun ɗin ana kiranta harafi na bayanin dalilin da ya sa kaza ya faru wato abinda abin da ya gabace ta abin da ya zo bayanta sabab ne na abin da ya zo kaminta shine ta'alili misali ka ce wahal ta ji ugadan littal'ab kaga wato illar zuwan shine don ka yi wasa e illar tafiyan taka domin ka yi wasa yauwa kina abin da ya zo kaminta shine illar abin da zai zo bayanta saboda haka illar wasan shine zuwa zuwan da za ka yi gobe e to wannan shine ne wahal ta ji ugadan litalla'aba wallamu harfu ta'lilin wa abbara an mu'allifu bila mai kai amma shi malam mai littafin al'ajin rumiya asalin littafin ya yi mata ta'abiri ya ba ta suna da cewa lamu kai e listirakihima fi dalalata ala ta'lili saboda da kai din da lamun din duk sun yi tarayya akan cewa suna dilala akan bayanin illa cewa abin da ya zo kamin su illa ne na tabbatuwar abin da zai zo bayan su saboda haka zaka iya cewa ma wahal taji ugadan kai tal'aba zaka iya cire lamun din kuma sai ka dora kai wani larabcin yayi yi والمضارع بعدها mudari inda ya biyo bayanta mansubun abin wa nasba ne amma bi an mudmaratan da an mudmaratan abin ɓoyewa don misalin da ya gabata bayan lamun zaka ga babu an an ɓoye ta to me hukuncin ɓoye ta ce jawazan halat ne kenan za ka iya bayyana ta in ka ga dama za ka iya cewa wahal ta je ugadan sai ka ce mi li'an tal'aba kana iya bayyana an ɗin kuma kana iya ɓoye ta wa ma'ana lital'aba li ajali wa sababin la'ibi shi ne ma'anar lital'aba ɗin wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa lam yakun Allahu li yaghfira lahum wa hatta yarji'a ilaina Musa to wa ma kana Allahu li yu'adhibahum kaga lamun din ta bayyana ko duk da ita lamul juhudi ce tun daga nafayi da kana sun gabace ta duk sanda irin wannan lamun sai kaga an samu harafi na korewa da kana sun gabace ta to ta zamo lamul juhudi kamar da zai yi bayani walam yakunillahu liyaghfira ita mali din lamul juhudi ce tun daga lam ga yakun sun gabace ta wa hatta ya ruji'a ya ruji'a kaga hatta ga hatta ta zo to fa hatta harfu gayatin ita hatta harafi ne na gaya bi ma'ana ila takan ɗauki ma'ana ila ai wa ila shine ma'ana yarji'u ilaina musa shine asalin zancen to ila an yarji'a to akwai an wurin nan eh in ka shigar da ita sai ka ce ila an yarji'a ilaina Musa wal fi'lu mansubun ba'daha bi an mudmara wujuban bi an mudmaratin wujuban to amma ita an din da ta zo bayan hatta da bayan bayan hatta ita wajibi ne a ɓoye ta kina a ƙa'ida ba za ka ce wa hatta an ya ruji'a eh kaga saɓanin lamu ta'alili da ta gabata ko lamu kai ita halatta ne kana iya bayyana ta kana iya ɓoye ta eh duka in mun zo wajen li'irabi za ku yi wa aqabil fa uhsina ilaika ka zo gare ni ko ka fuskanto ni sai in kyautata maka fa uhsina to wannan fi'ilin zaka ga mansubun ne an masa nasaba bi an mudmaratin da an abin boyewa wujuban ita ma wajibi ne a boye ta a yaushe ba'dal fa'i bayan fa'un alwaƙi'ati fi jawabil amri wadda ake kira da fa'u sababiyya eh fa'u as-sababiyya saboda abin da an gabaninta shine sabab na tabbatuwar abin da zai zo bayanta me dalilin da yasa za ka fuskanto ni saboda kyautatawa gare ka wa in ƙulta wa uhsina ilaika kanatil wawu lil ma'iyya in kuma kassa wawun ka cire fa'un ka ce aqabil wa uhsina ilaika ka zo da wawun ka fuskanto ni don in kyautata maka to anan wawun din ta zama wawul ma'iyya me ma'ana al ma'iyyatu hiya suhba shine abin da ke nuna cewa wannan yana tare da wannan wal mudari'u fi'ilin mudari inda a tare da su mansubin abin wa nasba ne ba'adal wawi bayan wawun bi an da an mudmaratin ko mudmaratan duk ya halatta wujuban a matsayin wajibi kenan da an ba'ada hatta da an ba'ada fa'is sababiyya da an ba'da wawil ma'iyya duka wajibi ne a ɓoye ta ba a bayyana ta ba a bayyana ta to duka in mun je wajen li'irabin da da zai kawo duk za ku ji bayani wa misalu au haka misalin au la'adribanna zaidan au ya kharuja lallai zan bugi zaidu ko kuma ya fita to fa'au a nan nasibatun me yin nasaba ce ga wannan lilmudari'i ga wannan mudari'i bi an da an mudmaratan ko mudmaratin da an mudmara wujuban wal ma'ana abinda an ma'ana ila an ya kharuja eh zan dinga bugunsa har sai sanda ya fita daga wurina to kaga ita ma au an ɗin da za ta zo bayanta ita ma mudmara ce kuma wujuban kuma wujuban to su'alun tambaya ma ma'ana lamil juhudi idan an ce lamul juhudi me ake nufi jawabun amsa aljuhudu huwa nafiyu to a luga in an ce aljuhudu ana nufin annafiyu korewa wan nasbu ba'da lamil juhudi nasba bayan lamul juhud bi an da an mudmaratan halin zamo wata abin ɓoyewa wujuban a matsayin wajibi ba da bayanta wa dabituha to ƙa'idan da zai baka ka iya gane ta ka kiyaye ta ita lamul juhudi kenan shine an yasbaqaha an yasbiqaha an yasbiqaha kana almanfiyatu wa yakun almanfiyatu shine a samu kana a matsayin madin kenan ta zo a matsayin fi'ilun madin ko a samu yakun ta zo a matsayin fi'ili mudari'i kuma a samu harafin korewa ya gabace su a samu harafin korewa ya gabace su to wannan lamu ita ake kira da lamul juhudi kamar can misalin farko wa ma kana Allahu li yu'azzibahum to li yu'azzibahum kame akai gare shi sai da aka samu ma manfiya ce sannan ga kana haka da kuma ayan lam yakunillahu liyaghfira lahum kaga kamin liya gafira mun samu lam sannan ga yakun to shine dabit din da zai sa ka gane lamul juhudi amma in ka ga lamun din kuma ka duba ka ga wannan to ko dai sai dai ta zamo lamu kai ko lamu ta alili sai cewa haza ma'ana ƙauli ba aduhim wannan shine ma'anar sashen malaman nahau da suke cewa lamul juhudi lamul juhudi hiyal masbuqatu bi kaunin ita ce wadda ake rigayarta da lafazin kana ko ya kunu manfiyin amma fa yanzu an sa masa harafin korewa yani ma kana abinda ake nufi ma kana a ce ma kana aw lam yakun ko a ce lam yakun Su'alun tambaya mahiyar jawazimu, to mun gama da nawasibu, misalansu da bayanin su kamin li'irabin su ya zo, sai aljawazimu, su kuma waɗanda ke wa fi'ili jazma, wa kam hiya guda nawa ne. Sai Mala ya ce, aljawazimu samaniyata ashara, shi ne daidai ba samaniyatu ba. Waɗannan haruffa da ke wa fi'ili mudari'i jazama samaniyata ashara sha takwas ne wahiyar kismani kashi biyu ne kismun ya jazimu fi'ilan wahidan akwai wanda shi fi'ili ɗaya ke ɗaurewa wahiyar sittatun guda takwas ne guda shida ne a cikin sha takwas akwai lam walamma wa alam wa alamma walamul amri ko waddu'a'i da lamun du'a'i kenan ko kuma waddu'a'u da shi karan kansa addu'a kenan roƙo wala fi nahai da la a lokacin da ta zo ta hani ba ta korewa ba waddu'a'i da la ta addu'a akwai lamun ta addu'a akwai lamun lamun amri ta addu'a akwai lamun nahai ta addu'a ita ma eh kamar la tu'akhizna to wannan akan kira ta da lamun du'a'i karka ce lamun nahai saboda bawa bai hana Allah sai dai Allah ya hana shi wa qismun kaso na biyu minha yajzimu fi'ilaini akwai waɗanda suna wa fi'ili guda biyu jazma eh alfi'ilul awwalu fi'ili na farko fi'ilu sharɗi sai a kira shi da fi'ili na sharaɗi wasani na biyu jawabuhu amsa gare shi waje za'uhu da sakamakonsa wahiya in wa ma wa man wa mahama wa izma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haisuma wa kaifama wa izan fi shi'ri khasa da kuma iza a lokacin da ta zo amma a waƙe e, ita ba ta jazama a nasari sai dai a waƙe kamar yadda za mu ji nan gaba to su'alin tambaya uzukur amsilatan likulli zalika to malan kawo min misalai na duk waɗannan adatu ɗin na jawazin domin in samu in kiyaye su in haddace su jawaban amsa amsilatul qismil awwali ga misalan jawazim kashin farko masu wa fi'ili guda ɗaya jazma na farko lam yadkhul zaidun zaidu bai shiga ba kaga mun samu lam lamma yazuqu azabe kaga mun samu lamma ba ce yazuquna ba sai aka ce ya zuƙu eh lamma ya zuƙu azabi an shafi ya ul'idafa lam tuzkar ala annaha aya min alkitabi lamma ya zuƙu al'azabi ko alam uhsin ila zaidin lam tuzkar to ba ambace ta anan ba ala annaha aya a matsayin na kawo ta aya min alkitabi wato daga alkur'ani an kawo ta ne a babin misali lamma ya zuƙul azab alam uhsin ila zaidin alam ta kharuj liyunfik zu sa'atin min sa'ati ma'ana in kaga ya kawo aya to yakan kawo ta ne a matsayin babin misali an gane yawwa to shi yasa ba sai ya kawo ta tun daga farko har ƙarshe ba kawai shi mahallin shahid ya damu da shi to haka li yun fiq kaga an samu li lamul amri kenan ma'ana duk wani ma'abuci yalwatu ya ciyar gwargwadon yalwarsa li yaqdi alaina rabbuka li yaqdi aga asuluhu ya qadi aka shafi harful illa sannan la takhaf karka ji tsoro rabbana la tu'akhidna eh to wannan kenan kaga lamu du'a wa amsalatul qismi thani amma misalai a bangare na biyu in yaqum zaidun yaqum amrun in har zaidu ya tsayu to amru ma zai tsayu ma taf'al af'al duk abin da ka aikata ni ma zan aikata kamar yadda ka ɗaure fi'ilin farko shi ma na biyu wajibi ne ka ɗaure shi eh li'irabin su zai zo man yadkhul adkhul ma'ahu wanda ya shigo zan shigo tare da shi mahama ta kharuj a kharuj in dai ka fita zan fita izma ya kum zaidun ya kum amrun in dai zaidu ya tsayu to shi ma amru zai tsayu ko ayyan tadrib adrib eh in dai ka buga zan buga mata ta akul akul in dai ka ci ni ma zan ci eh ni ma zan ci ayyana ma ta'adil a'adil in dai za ka yi adalci zan yi aina ma tanzil anzil in dai za ka sauka ni ma zan sauka anna tastaƙim tarbih in dai za ka daidaita a cikin al'amuranka to za ka ci riba haisu ma tastaƙim yuqaddir laka Allahu najaha in dai za ka daidaita za ka samu istiƙama to kai ko Allah zai kaddara maka cin nasara a lalurorinka a bukatocinka kaifa ma tajlis ajlis in dai ka zauna zan zauna eh a lokacin da ka zauna zan zauna ko wa iza tusibka khasasatun fatahammali eh idan wato wata bukata ta same ka na tsanani to fata hammali kai haƙuri kai juriya kar kai raki to wannan wani guntun baiti ne ya kawo to mahallu shahid to sibka bai ce wa iza to sibuka ba wa iza to sibuka khasasatun fata hammali sai ce wa iza to sibka khasasatun sai aka yi jazama ga tusibka wannan shine bayanansu saboda haka abin da zai biyo baya li'irabin su ne sai ba bar shi sai wani sati tun da yana da tsayi zai ɗauki misalan ɗaya bayan ɗaya sai ya yi muna li'irabin su insha Allah to ba damuwa sai mu dai bari hawa wani sati na sauran ayoyin da bai yaba su ma sai mu yi don na nawasif din wasu bai da rabin su ba kamar wa ma kana Allahu li yu'adhibahum لم يكن الله ليغفر لهم حتى يرجع إلينا موسى wannan bai kawo li'irabin su ba to in mun zo sai mu haɗe da waɗanda zai kawo na jawazin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh